يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mai kowa mai komai, tsira da amincin Allah ƙara tabbata ga shugabanmu, fiyayyen halitta, annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Masu sauraronmu, barkanmu da wannan daren, tare da fatan kuna kasancewa da shirye-shiryen wannan gidan namu mai albarka na Dal FM. mu yaɗa shirye-shiryensa a kan mita tamanin da da takwas biyar a zangon FM. Kamar kowane lokaci irin wannan, kuna tare da ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu a cikin wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Shirin da a kowane mako yake yin cikakken bayani akan ayoyin Alkur'ani mai girma tare da malamai daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da su. A wannan makon za mu kawo muku bayanai ne akan aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya da suke cikin suratul munafiqun. Ayoyi ne da suke mu kada mu yi sakaci mu bari dukiyoyinmu da iyalanmu su kai mu ga halaka. wanda a lokacin mutuwa mu dinga fatan a jinkirta mana mu aikata wani aiki na alkhairi wanda hakan ba zai samu ba kuma wannan shirin namu zai zamanto kashi na farko a cikin ayoyin kashi na biyun kuwa zai zo mana ne a sati mai zuwa insha Allah ku dai kawai ku kasance tare da ni domin jin abubuwan da a wannan satin muka tanadar muku muna kuma tare da mu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigla, Ustaz Abbalawan Hassan Abu Aisha, Sheikh Muhammad Rabiu Idris, Ustaz Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa, Dr. Kabir Abubakar Asgar, ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka taradar muku a cikin shirin.
وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأبغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان ما شاء الله A farkon shirin namu kafin zuwa wajen Alramma Hassan Zigila za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, ƙanwata yaya na kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yayana, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafarin kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin keke reni. kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa. Kamar kowane mako muna tare da Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila inda zai karanta mana aya ta tara zuwa ƙarshen suratul munafikun. Alramma Hassan Zigila, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الحمد لله A wannan makon muna tare da Ustaz Abbalawan Hassan Abu Aisha inda zai fassara mana ayoyin namu.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكة سعدوا أتكين وانا درسي من البركة إلمي تكين إلمي وانا أشي غدان الروا وانا انتشى من البركة يو زامجي إن شاء الله سبحانه وتعالى تفسير دوسو آيه غدا أكو نكر سلسوة المنافقون آية تترى إن الله ملوكين سركي كتو يا أيها الذين آمنوا ياكو وأن دكتور إيماني لا تلهكم أموال amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada dukiyarku da iyalanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah daga bautawa Allah daga biyayya ga Allah wa man yaf'al zalika duk wanda ya kasance dukiyarsa da iyalansa sun shagaltar da shi daga bautar Allah fa ulaika humul khasirun waɗannan lallai su ne masu yin hasara wa anfiqu Allah ce kuma ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga daga cikin ku ya kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai gashi yana cewa ya ubangiji ina ma dan jinkirta mun zuwa wani lokaci dan kadan fa asaddaq in yi sadaka in yi kyauta ko in gasgata fa akun min salihin kuma in kasance cikin salihai bayan Allah na gari wala yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha babu wata rai da za a jinkirta mata idan lokacin mutuwar ta yazo wallahu khabirun bima ta'malun kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa a cikin wannan ayoyin Allah Allah madaukin sarki yana umartar muminai ne da yawan ambatansa wajen bauta masa da biyayya gare shi kuma yana hana su da su gujewa abin da zai shagaltar da su daga ambatansa wanda suka hada abubuwan da suke shagaltarwar ya hada da dukiya da kuma 'ya'ya. sannan Allah madaukin sarki yake bada labarin cewa duk wanda dukiyarsa da neman duniyarsa ya shagaltar da shi ga bautawa Allah da tuna Allah ya zamanto ya kawatu da duniya duniya kawai yake yi ya bar abin da aka halicce shi dan shi shine bauta Allah da ambaton Allah to wannan shine cikakken hasarai asara wanda ya asara kuma dai asarar duniyar ne da lahira su ne wanda kuma za su yi asara a ainihin wato na asara kansu da kuma asarar iyalan nasu ana alkiyama za su ji duk abubuwan da suka ta tare don su din duniya bai musu amfani ba sannan Allah madaukakin sarki ya kwadaitar wajen ciyarwa cewa a ciyar wajen bauta Allah ciyar cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda a ciyar kafin lokacin da mutuwa za ta zo mutum ya ce da a dan jinkirta mai zuwa lokaci kaɗan dan ya ciyar na haka duk wanda ya kasa ya gaza abin da ya kamata ya yi na biyayya ga Allah cikin musulmai in ya gaza abin da ya kamata ya yi na biyayya ga Allah subhanahu ta'ala to zai yi wannan da na sani da rana alkiya lokacin da mutuwarsa ta zo zai kokarin ya roki cewa ina ma dan jinkirta mai zuwa lokaci kaɗan ya riski abin da ya guje masa kuma hakan ba zai yi ba kowane ne ba za a ƙara mai ba tunda mutuwa ta riga ta zo masa sai a ɗauke shi a bisa abin da ya jinkirin bai aikata ba to wannan ya shafi mumune ne amma su kafirai lokacin da mutuwarsa ta zo za a ji kafiri yana faɗa cewa ربنا أخرنا إلى أجل قريب كما يتيد في سورة إبراهيم آية 44 الله كتوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ranar aka gargaɗi mutane ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da azaba za ta zo musu sai ka ji azzalimai suna cewa a dan jinkirta musu za su karɓi wannan annabta din za su karɓi wannan abun za su yadda da annabi za su bi shi za su yi mai biyayya a wata ayar Allah yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wannan cikin suratul mu'minun kenan aya ta 99 da kuma aya ta 100 Allah yake cewa su kafirai lokacin da mutuwa za ta zo ɗaya daga cikinsu sai ka je na cewa a dawo da shi ya Allah a dawo da ni duniya zan yi aiki na gari Allah ce a ba zai yi ba wannan kawai dai magana ce ta mutum yake faɗa kuma kafin tashin alkiyama akwai barzahu da mutum zai zauna a ciki har zuwa lokacin da za a tashi mutane baki ɗaya zuwa ga ubangijin talikai sannan Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa ba wanda za a jinkirtawa ba wani rai da za a jinkirtawa in lokacin mutuwarsa ta zo ba wanda za a jinkirtawa lokacin da mutuwarsa ta zo za a karɓe shi da'a mai da'a ba ta sa a ƙara mai kwanaki kamar yadda ta sabon mai sabo baya sa a rage mai kwanai saboda shi Allah masani ne da duk abin da mutane suke faɗa da abin da suke aikatawa wanda suke cewa da za a dan jinkirta musu ko a da da su duniya Allah ya ce da ai da an da da su da sun ci gaba da yin sharrin da suka saba yi da sun ci gaba da yin kafirci don haka Allah masani ne ga abin da suke aikatawa ya zo a hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar a cikin littafin sa Allah ya ji da rahama hadisi daga Abdullah dan Abbas cewa duk wanda yana da abin da zai yi aikin hajji bai yi ba ya ki zuwa ya hajji ko yana da dukiyar da zai fitar da zakka sai ya ki fitar da zakkar to lokacin da ya zo mutuwa zai roƙi ina ma a da shi duniya ina ma a jinkirta mai ya bada zakka ko ya aikin hajjin nan sai wani daga cikin ɗaliban da suke zaune a wajen yake cewa da Abdullahi dan Abbas ka ji tsoron Allah ai kafire ne kadai za su roƙi cewa ina ma a da su duniya sai Abdullahi dan Abbas ya ce bari an karanta ma wata aya a cikin Qur'ani wannan aya take cewa ya ayyuhal ladina amanu sai karanto mai wannan ayoyin guda uku yake cewa to ai tun da aka ce ya ayyuhal ladina amanu da mu'mine ake ba kafire ake ba sannan bayan ya gama karanto mai yake cewa me yake wajabta yin zakka ce idan dukiya ta kai lokaci kuɗin da ya kamata a yi zakka ya kai nisabi sannan me yake wajabta a yi aikin hajji ce a samu guziri da kuma abin hawa a sami istita'a kenan to haka sai Abdullahi dan Abbas yace na haka wannan ayar akan ainihin mu'mina take magana to wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi amma a cikin sa ruwayar akai wanda ake cewa kalbi wanda wasu daga cikin malamai sun ce da'ifi Ibn Abi Hatim Allah ya ji kansa da rahama ya fitar cikin littafin sa daga Abi Darda Allah ya kare da gare shi ke cewa mun ambaci a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa muna ta tattauna akan karawa mutum shekaru a rayuwarsa sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama Allah baya karawa kowa lokacin mutuwarsa lokacin mutuwa ta zo ana daukar ran mutum in banda annabawa da ake ba su zabi amma kowa in lokacin mutuwarsa ya zo ana daukar ransa yace abin da ake nufi da kara shekaru ga mutum shine Allah ya azurta bawa da zuriya ta gari wanda za su dinka yi mai addu'a bayansa shine karin shekarun da da'a mutum a ba shi zuriya ta gari wanda za su rinka mai addu'a a bayansa sai addu'a ta dinga kaiwa kabarinsa sai ya zama to kamar an ƙara mai shekaru ko shekaru nawa dai a cikin kabarinsa in yana da 'ya'ya na gar da suke mai addu'a sai addu'a ta kai gare shi sai ya amfana da ainihin wato wannan addu'a da 'ya'yan nasa suke masa don haka dai a takaice wannan ayoyin suna magana akan cewa kada mu bari dukiyarmu da 'ya'yanmu su shagaltar da mu daga abin da Allah ya halice mu da shi Allah ya halice mu ne don mu bauta masa saboda duk wanda ya bari dukiyarsa ta shagaltar da shi to ya zama to kenan cikin asararru sannan kuma duk abin da Allah ya ba bawa ya kokari ya ciyar da shi ko dan yaya ne ne yayi aikin alkhairi kafin lokacin mutuwa zai zo ya ce a dan jinkirta mai alhali kuma Allah madaukakin sarki baya jinkirta kowane rai idan lokacin sa ya zo saboda Allah madaukakin sarki masani ne da duk abin da mutane suke aikata to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya saka iyayen mu da malaman mu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ce mu koma mu sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sahbi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babban limamin masallacin darul qur'an da ke unguwar walawai wato sheikh muhammad rabiu idris ya yi mana bayani akan hukunce-hukuncen da ayoyin suke ɗauke da su أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dangane da hukunce-hukunce da waɗannan ayoyi masu albarka suka kunsa ayoyi na ƙarshen suratul munafiqun daga kan ainihin aya ta tara zuwa ainihin ƙarshen sura wato aya ta tara kenan ita ce aya ta farko da zan fara magana kan ta shi ita ce faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ainihin dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga barin ambatan Allah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk waɗanda suka aikata haka lalle ko shakka babu suna daga cikin waɗanda suke asararu ko cikakkun asararu idan mun duba Allah subhanahu wata'ala yayi hani na cewa kar ainihin ku waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku ko ‘ya'yanku su shagaltar da ku daga barin ambatan Allah. Kamar yadda muka ji a wannan aya ɗin zikirullahi malamai sun ainihin kawo ma'anonin zikirullahi a nan ma'anoni daban-daban. Daga ciki akwai ainihin ma'anoni da ainihin babban malami na tafsiri ma wanda yake cewa a wannan ma'anar zikirullahi a wannan aya ɗin ko a wannan sura din tana da fuskoki guda hudu fuska ta farko abin da ake nufi da zikirullah ana nufin as-salatul maktuba sallah ta ainihin farilla wannan maganar magana ce ta ainihin atsa abu na biyu abin da ake nufi shine yace fuska ta biyu shine abin da Allah yake nufi shine farillan da Allah subhanahu wataala ya farlanta na daga salloli da kuma wasu suna wannan kuma magana ce ta ainihin dhahak fuska ta uku shine yi wa Allah subhanahu wataala ta'a a cikin jihadi kamar yadda ainihin alkalbi ya kawo fuska ta ta hudu abin da ake nufi shine tsoron Allah lokacin da aka ambace shi ko lokacin da aka ainihin tuna shi. To in mun duba waɗannan fuskokin guda hudu ga baki ɗaya ma'anar zikirullahi za ta ɗauke su. Kuma sannan ma'anoni ne daban-daban ba masu cin karo da juna ba. Sai mu koma farkon aya Allah subhanahu wata'ala ya kira waɗanda suke muminai. sai kuma ya hani sai ce la tulhikum amwalukum wala auladukum da wannan sai mu fahimci ashe kenan abu na farko ko hukunci na farko a ƙarƙashin wannan ayar shine wajibi ne yi wa Allah ta'a wajibi ne ainihin bin Allah cikin abubuwan da ya farlanta, kamar salloli na farilla, kamar ba da zaka, kamar aikin haji, sannan kamar azumin Ramadan. Ma'ana za mu fahimci a cikin wannan aya ɗin wajabcin salloli na farilla, wajabcin ba da zaka, wajabcin aikin haji, wajabcin azumin Ramadan da sauran abubuwan da Allah ya wajabtawa bayi. Sannan in mun ɗauka a wannan tafsirin da aka yi wa aya ko kuma ma'anonin da aka ba wa zikirullah za mu fahimci cewa kenan ya ƙunshi wajabcin sauke ibadun da suke na wajibi da kuma mustahabbancin yin ibadun da suke na ainihin mustahabi sannan a ƙarƙashin dai wannan ayar za mu fahimci haramcin shagaltuwa da neman duniya da shagaltuwa da ‘ya'ya a ƙi sauke ainihin wajabcin da Allah ya ɗora wa mutum na sallolin farilla ko kuma zakka ko aikin haji da sauran abubuwa nake da suke na wajibai. Abu na gaba za mu ga a ƙarƙashin wannan aya ɗin rashin shagaltuwa mutuwa da maida dukiya ainihin kan gaba sama da ainihin abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajautawa bayi. Sannan a ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni a cikin wannan ayar cewa duk wanda fa ya shagaltu ko dukiyarsa ta shagaltar da shi ko ‘ya'yansa suka shagaltar da shi ya bar abin da Allah ya wajabta masa to ko shakka babu zai tsinci kansa a cikin waɗanda suke mai asararu kuma cikakkun asararu kamar yadda wasu malamai suka ambata. Abu na biyu, aya ta gaba, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa an fi kumin mara Babban malami mawardi yake cewa wannan ayar ita ma akwai fuskoki guda biyu, dangane da abin da yake nufi da me, wa an fi kumin mara Ya ce abu na farko, abin da ake nufi da a ciyar shi ta ce zakka ciyarwar da ake nufi a wannan aya ita ce zakka zakka ta ainihin farilla fuska ta biyu yace a sadaka ta tadawi ma'ana sadaka ta nafila idan muka dauka a fuska ta farko wannan umarnin yana nuni akan kenan wajabcin fitar da zakka da kuma gaggauta gaggauta fitar da ita cewa wajibi ne ga duk wanda Allah ya hore masa dukiyar da ta cancanta a fitan mata da zakka to wajibi ne gaggauta fitan mata da zakka abu na gaba za mu fahimci haramcin jirkirta fitar da zakka idan mutum yana da halin da zai fitar da zakar ya ki fitarwa in lokacin ta yayi kuma dukiyar ta kai a fitar mata to baya halatta a jinkirta ainihin fitar da ita sannan za mu ga a faɗin ma'anar wannan aya ɗin kamar yadda muka ji cewa ya ƙunshi zakka ta ainihin farilla da kuma ta nafila dangane da zakka ta nafila kuma za mu fahimci mustahabbancin fitar da me zakka ta nafila abu ne kamar yadda malamai suka ambata mustahabi an so mutum in Allah ya ba shi dama ya ƙoƙari ya ainihin fitar da zakka bayan zakka kuma ya rinka sadaka wadda take ta nafila sannan kamar yadda muka sani ita sadaka ta nafila ba sai lalle wanda yake da ainihin dukiya zai yi ta ba gwargwada abin da Allah ya hore masa zai iya bayar da wannan ainihin sadaka din abu na gaba za mu fahimci cewa lalle ko shakka babu wajibi ne akan kowanne mutum ya kokari ya gaggauta yin ayyuka na alkhairi kafin lokacin ko kuma kafin lokaci ya kore masa sannan har malamai suka ce wannan ayoyin suna nuni akan cewa ko dalilin dalili ne da yake nuni akan cewa mutum lokacin da mutuwa ta zo masa ajalinsa ya zo masa to ba shi da iko cikakken iko na zartar da abin da yake nufi akan dukiyarsa kamar yadda yake da iko da shi in a hali na lafiya yake kafin wannan lokacin ya zo masa da haka shi sa wasu daga cikin malamai suke gani ko da ya jinkirta bai ainihin fitar da zakka ba har sai da lokaci ko ajali ya zo masa to in ajalin nan ya zo masa ba zai fitar da zakkar da ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa ba.
إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان والله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران
A'a, kanwata yaya na kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yaya na, ina ka kawo da haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء اثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان ko wasu darsa za mu samu a cikin waɗannan ayoyin ga Ustaz Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farin ciki da sake mu a wannan shiri namu mai tarin albarka na ilimi cikin ilimi kamar yadda muka ji a gabatarwa a yau wannan shiri zai tsokaci ne akan waɗannan ayoyi masu albarka waɗanda suka ƙare suratul munafiqun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasirun har zuwa ƙarshe daga cikin fa'idoji da waɗannan ayoyi masu albarka suke fa'idantarwa abu na ɗaya malamai suka ce wannan aya ko waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga lallai masu imani to yana daga cikin sifansu ambatan Allah da kuma tuna Allah a cikin al'amuransu baki ɗaya wanda kasantuwar ambatan Allah da tuna Allah a kowane hali ya kasance rizi'i ne shi yasa har ‘ya'ya da dukiya Allah ya gargaɗi akan cewa kada su kawar da su daga ainihin wato wannan al'amari na ambatan Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kira su da sunansu na imani kuma ya bayyana wannan aiki wanda yake da alaka da imani na ambatansa da haka malamai suka ce ambatan Allah ya zama wajibi kenan baya ainihin wato wajaba mutum ya bari dukiya ko ‘ya'ya su hana shi wannan ambato na Allah maɗaukakin sarki Allah ya samu dace abu na biyu suka ce daga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyi suke fa'idantarwa babu shakka duk wanda ya manta da ambatan Allah to zai zama ya yi hasara hasara kuwa babba domin a ƙarshen Allah Allah ya ce wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun to kaga kenan duk wanda ya bar ambatan Allah baya yi to lalle ya kasance daga cikin masu hasara Allah ya tsare mu shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran katira ya ku waɗanda suka ba da imani da gaskiya ku ambaci Allah ambato mai yawa daga cikin ainihin fa'idojin har ila yau malaman suka ce yana daga cikin aiki mai girma da mumini ya kamata ya kula da su a wannan rayuwa shine bayar da sadaka musamman wacce take wajibi a kansa shine na zakka domin duk muminin da Allah ya wadata shi ya samu dukiya da ya kai nisabin ya fitar da zakka kuma bai fitar ba to zai yi wato nadama a ranar mutuwarsa kuma ya gurin gurin ina ma Allah ya ƙara mishi rayuwa ya dawo da shi irin gurin da kafirai aka san su da shi Allah ya kiyaye shi yasa Abdullahi dan Abbas ya taɓa karanta a wannan ayan ko kuma ya yi bayani a gaban ɗalibansa wata rana cewa muminai za su yi asara idan ba su bayar da zakka ba kuma ba su je aikin hajji ba sai wani ɗalibi yake cewa algafa da malam ka ji tsoron Allah fa Allah ya ce kafirai ne za su yi nadama kuma su yi burin dawowa duniya ba muminai ba sai ce idan na karanta maka aya a cikin alkur'ani za ka samu natsuwa sai ce kwarai sai ya ɗauko daga waɗannan ayoyi ya yi hallabi na amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani da ya karanto mashi waɗannan ayoyi sai ya tabbatar mashi da da cewa lallai muminai ne ake ishara za su yi nadama almuhim ko muhalli shahid shine kaga za su yi aiki wanda ya shigen aikin mushrikai waɗanda ba su yi imani da Allah ba gaba daya Allah ya tsare da haka yana da kyau duk wanda Allah ya wadata shi ya fitar da abin da yake wajibi na dukiya idan kuma bai kai abin fitar da zakka ba to ya rinka yin sadaka domin kada ya wannan nadama da hasara a ranar lahira Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin har ila yau daga cikin fawaid da suke ɗauke a cikin waɗannan ayoyi masu albarka akwai tabbatar da cewa mutuwa to Allah maɗaukakin sarki ya sanya lokaci da ajali na kowane halitta ma'ana halittu masu rayuka wanda idan wannan lokaci da ajali suka kai to ba a sauyawa shi yasa a ƙarshen Allah a ƙarshen ayan Allah yake cewa walan yu'akhirallahu nafsan Allah ya kawo shi da ainihin wato a nikira ne a nan domin ya zama ya game dukkanin jinsin wani abu mai rai Allah baya jinkirta rayuwan kowane abu mai rai idan ja a ajaluha yayin da ajalin wannan ainihin wato halitta ya ainihin kawo Allahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki mai bada labari ne game da abin da mutane ke suka kara da cewa gaban wato ciyarwa din nan ko kuma wancan sadaka to akwai bukatan yin shi da gaggawa saboda mutum bai san yaushe ne ajalinsa ba ajali abu ne wanda yake gaibi ga ainihin wato halittu don haka mutum idan ya samu daman yin wancan zakka ko sadaka to ya gaggauta yin shi kafin wannan lokaci da zai zo yi nadama ya yi hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin daɗin gushi akan waɗannan fa'idoji sai a wata fa'ida mai matuƙar ban sha'awa kamar yadda malamai suka kawo a ƙarƙashin wato tsarin alƙur'ani shine wannan sura sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo suran a cikin jerin giyar surorin alƙur'ani daga fatiha bakara har zuwa nasi Allah ya saka suran a tsakanin suratul juma'a da suratul taghabun malamai suka ce daga cikin fa'idan da ke cikin waɗannan ko wannan tsari da Allah maɗaukakin sarki ya yi idan ka dubi suratul juma'a to jumillan suran tana tana fuskantar da bayani ne ga waɗanda suke da imani wato ta baiwa masu imani muhimma kulawa ne wato muminai shi yasa suran ya ta magana a kansu to baya da aka gama bayani akan muminai to sai aka yi magana game da waɗanda suke kishiyan muminai su ne ainihin wato munafikai Allah ya kiyaye shi yasa suran sai ya biyo bayan suratul juma'a to da aka gama bayani game da munafikai kuma sai suran da ya biyo baya shi kuma sai ya fuskanci bayani game da waɗanda suke mushrikai shine suratu taghabun saboda munafunci da shirka to kaman wato Hassan ne da Husaini ma'ana sun fi kusa da juna Allah ka tsare mu shi yasa duk wanda ya fara hawa kan wato tafarkin munafunci to tamkar yana kan gaba ne wanda zai ainihin dilmiya kansa a cikin ainihin wato a shirka ubangiji Allah ya tsare mu hasali ma idan aka je wajen azaba to shi munafiki shine yake can karkashin ƙasa na ainihin wato wuta saboda faɗin Allah madaukakin sarki innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafikai su ne suke ainihin wato mataki na ƙasa a cikin ainihin wato wuta ubangiji Allah ka tsare mu ka tsare mana zura'u baya ga wannan sai kuma bayani wanda yake da alaka da fa'ida mai wato alaka da luha wato kamar yadda suke cewa akwai fa'ida lughawiyya a cikin tsarin ayoyin nan kamar yadda suka biyo juna faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa to ku lura da wannan gaba da Allah madaukakin sarki ce fa asaddaqa sai ce wa akun to wannan kalma na wa akun da aka yi afafinsa akan fa asaddaqa sai malamai suka ce in kuka lura ba su zo da irin tsari guda ba kamar yadda ya zo wannan da nasa fa asaddaqa to wannan kuma sai ya zo da jazma menene ainihin wato hikima da ke karkashin wannan na ɗaya suka ce wannan bayani da Allah madaukakin sarki ce la tulhikum kada ku bari dukiyanku da ‘ya'yanku su kau da ku, kaga Allah bai ce la tushghilukum ba, la tushghilukum Allah bai faɗi wannan ba, sai ce la tulhikum abin da ya sa a cikin shagaltarwa to akwai abu mai amfani da yake shagaltar da mumini kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun kaga yan aljanna ne amma Allah ya ce akwai shagulgula da suke ciki a ranar gobe alkiyama a cikin aljanna da haka shagaltuwa yana iya zamowa ta fuska abin yabo kuma yana iya zamowa ta fuska a zargi amma faɗin Allah maɗaukakin sarki la tulhikum to wannan kawarwa to wannan kalma to yana fassaruwa ne ga abu wanda yake abin zargi gaba ɗayanta babu wani na yabo a ciki shi yasa Allah ya amfani da kalma anan da cewa kada ku bari ya dukiyoyinku da ƴaƴanku su kawar da ku daga ainihin wato ambatan Allah baya ga wannan sai suka ce a abu na biyu shine da Allah maɗaukakin sarki yake cewa dukiya da ‘ya'ya menene ya sa Allah maɗaukakin sarki ya amfani da cewa dukiya da ‘ya'ya kada su kau da ku suka ce shi dukiya game da ainihin wato mai imani abu ne wadda in mutum ya yi sakaci to yana iya ainihin wato kawar da shi daga ambatan Allah saboda ƙoƙarin tarawa kamar yadda Allah ya tsara rayuwar ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ce fa jama'a fa'au'a a wani wajen Allah ya ce alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir duk wannan suna ishara zuwa ga wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam yana da matukar son dukiya to ba son dukiyan ne matsala ba amma dukiyan da zai kau da mutum daga ambatan Allah shine Allah madaukakin sarki yake hana ainihin wato masu imani haka ƴaƴa domin idan mutum ya nuna kaunan ƴaƴa ta fuskan da zai kau da shi daga ambatan Allah ya zama waɗannan 'ya'yan ba su zan alkhairi gare shi ba asali ko 'ya'ya to ya kamata su zama rahama ne ko alkhairi ga ainihin wato shi ɗan adam shi yasa Allah maɗaukakin sarki a wani waje yake cewa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharu kaga wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya hani game da rayuwar duniya kai ya rudar da mumini amma kaga asali abin da ake nufi ba wai rayuwar duniya gaba ɗayanta babu abin da mumini zai yi na alkhairi bane a in ya zan har ya bari ya kau da shi ne daga ainihin tafarki a nan ne inda ya zama abin zargi sannan kamar yadda muka ce a can da Allah madaukakin sarki ce la fa asaddaqa wa akun sai suka ce shi kalman fa asaddaqa yana iya zamowa fa asdaqa amma saboda su dace da juna da wa'akun amma sai Allah ya ce fa asaddaqa wannan fa'un din nan da ya zo a farkon kalma ya kasance shi al'amarin kasancewa nagartacce ko mai imani to yana gabatar infaki wato bayar da sadaka sai mutum ya zama mai imani sannan zai ba da sadaka wadda za ta yi zama mai amfani shi yasa yana burin zai ba da sadaka nan gaba da za a kara mai rayuwa amma da ya zama mutumin kirki tuntuna a baya shi yasa bai zo da siyaki iri ɗaya ba cewa fa asaddaqa wa akuna a sai kuma sai fa ce asdaq wa akun saboda kada ya zama abubuwan babu wanda zai gabaci wani babu kuma wanda zai jinkirin zuwa bayan wani Allah madaukakin sarki shine mafi sani wannan shine gwargwadon abin da ya sawaka da zamu kawo muna yi wa kowa fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah A ƙarshen shirin namu na wannan makon na tambayi Dr. Kabir Abubakar Asgar ko me ake nufi da fitina a cikin ayoyin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنواما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدنغني دا فدن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون wannan aya wadda ke cikin suratul munafiqun Allah subhanahu wataala yana jan hankalin muminai da yi musu tankiya akan kar su bari ƴaƴa da dukiya su hana su ambaton Allah to abin tambaya anan ta yaya ne ƴaƴa da dukiya za su iya zama wato fitina da za ta raba mutum da ambaton Allah abu na farko da ya kamata mu tsinkaya shine ita wato fitina lafazin fitina fitina a cikin wato abin nan yaren alkur'ani yare na shari'a yana iya zama jarabawa wato da abin da muke saurin tunani da zara an faɗi fitina shine wani mummunan abu wata kaddara maras daɗi wani tashin hankali wata asara wani kunci a rayuwa to wannan shine abin da yake bujurowa kwakwalwar mutane da zara an bace fitina to amma asalin yare na larabci da kuma da qur'ani ya ya amfani da wannan kalma hatta alkhairi da zai same ka shi ma fitina ne wato jarabawa ne samun wadata samun haihuwa samun aure samun mukami shahara dukiya lafiya ƙoshi wadata da duk sauran abubuwan da ke kawo jin daɗi da annashuwa da abubuwan da ke kawo ɗaukaka da da samun dama to duk waɗannan su ma suna cikin lissafin jarabawa a bisa yadda ainihin wato Allah subhanahu wataala ya yi amfani da wannan kalma a cikin alkur'ani domin za mu kalli wato kamar faɗin Allah wa nablukum bisharri wal khairi fitna da da Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un a cikin suratu al-anbiya Allah ya ce muna jarabtar ku kowane rai zai mutu muna jarabtar ku da sharri da kuma alheri a matsayin fitina a matsayin jarabawa Allah ya ce kuma izuwa gare mu za ku koma haka kuma irin faɗin Allah wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin a cikin dukhan malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana akan irin wato abinda aka baiwa yahudawa na tseratar da su daga fir'auna da girgije da ya musu inuwa da almannu salwa da aka saukan musu da shigan su baitul maqdis da sauran misra da sauran wurare shine Allah ya kira wannan da suna wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin kaga abubuwa ne na alkhairi da Allah ya musu suka zame musu jarabawa suka kasa cin jarabawa ina fata muna ganewa to haka kuma irin fadan Allah cikin al-a'raf wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at mun jarabce su da kyawawan abubuwa da kuma munana wato da ayyukan alkhairi da kuma ayyuka munana to da haka ita jarabawa tana zama Allah subhanahu wataala ya ba mutum dama ya ga shin in ya baka dukiya zaka gode ka yaba kai aikin kirki in ya baka ƴaƴa zaka gode ka yaba kai musu tarbiyya ta kirki ko ko in ya baka ƴaƴa da dukiya akasin haka zaka yi duka wannan ita ce jarabawar Allah ubangiji ya samu mu tsira Allah ya sa mu dace shi sa Allah yake cewa wa alamu annama amwalukum auladukum fitna wato abubuwan jarabawa ne su ƴaƴaye din da kuma dukiya to idan muka kalli waɗannan wannan nazariya ta cewa jarabawa na iya zama ta alkhairi tana iya zama kuma ba ta alkhairi ba wato tana iya zama a jarabce ka da ni ni'imarka ko a jarabce ka da ainihin wato akasin ni'ima To ta ɓangaren dukiya alal misali akwai abubuwa da dama da ke iya zama jarabawa ko kuma ƙofa ta a jarabci mutum sakamakon dukiyarsa. Idan muka kalli misali ayoyi biyu da ke cikin sutu tazabun da Allah yake cewa ya allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun fa inna Allaha afuwun ghafur. Inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. waɗannan ayoyi guda biyu kamar da ibn abbasin yake cewa sun sauka ne game da wasu mutane da suka musulunta sai ‘ya'yansu da matansu suka hana su yin hijira da ƙyar suka bar su daga baya suka yi to da suka yi hijiran kuma sai suka ga wato waɗanda suka riga su yin hijira sun wuce su a ilimin addini sun wuce su a harkoki na ci gaban addini da sauransu sai suka ji haushi har suna so su yi ukuba ga iyalansu da shine kuma sai Allah yake cewa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru in kuka yi ahuwa kuka yi gafara kuka kauda kai wato zaka tarar da fitintunu tare da iyalanka da dukiyarka da 'ya'yanka amma dole ka yi haƙuri sai ka samu lada guda biyu amma Allah ya ce kuma fahzaruhum kai taka tsantsan da su kasu zama ka fitina da to ita dukiya sai aka sake ambatanta kuma a aya ta biyu da ita da ƴaƴa innama amwalukum wa auladukum da kuma adatu hasrin dinnan wanda ke nuni zuwa ga wato lallai su kan jarabawa ce mai girma yayin da aya ta farkon aya da ta gabata alladhina amanu inna min wannan harafin jara da aka sami da cewa ba duka ƴaƴa ne da duka ƴaƴaye ba duka ƴaƴaye ne da mata ababen jaraba ba amma aya ta biyun to to zaka ga cewa ita dukiya to tana tana zama jarabawa ne ga baki ɗayanta ta kowace fuska daga cikin abubuwan da ke iya zama wato jarabawa ga mutum da ya samu dukiya shine dukiyar na iya ja mishi bakin jini ta jawo mishi mahassada kullu zi ni'matin mahsud kamar yadda larabawa suke cewa za ta ja mishi wasu su ji haushin shi wasu su dinga mai hassada wasu su dinga mai sharri da kage wasu ma su ce dukiyar nan ayi ta yankan kai ce ayi ta kidnapping ce ayi sata kuɗin gwamnati ne wanda za su yi ta magana bai gairi ilmin ta yi kuma duk ba haka bane galibi mutane sukan ga cewa duk wanda ya samu dukiya da yawa to ba ta alkhairi bace ko ba ta halas bace ko ba haka bane ta yi zuke shi tsaba ragen abin nan ce wato wato halasci to yana iya shiga cikin wannan jarabawa sannan mutum na iya shiga cikin jarabawa ta tsoro tsoro akan kada dukiyar nan ta kare tsoro akan kada a sace dukiyar tsoro akan kada yan fashi ko barayi su kawo mashi farmaki tsoro akan kada a san sirrin dukiyarsa ko gwamnati ta ce bata yadda ba tsoron a asara to sannan kuma yana iya asara kuma na iya auka mai ita ma ta zama jarabawa wani wani abu na asara wani faduwa a kasuwanci wani tawaya arziki wani damfara ko yaudara sannan tana iya sa mutum kuma girman kai shi ma jarabawa ne ta mishi girman kai da da dagawa da ganin cewa ya fi kowa da rena na ƙasa da shi ko kuma Allah ya jarabce shi da rowa ga dukiyar amma ya kasa ci ya kasa ciyarwa ya kasa kyauta ya kasa zakka ya kasa baiwa iyalinsa ya kasa abubuwa da dama da ake sa ran yayi da dukiya sai kuma ya zama abin zargi a gun mutane ko kuma a jarabce shi da mutane masu yawan bani bani kowa yana son sai ka bashi da yan uwa da dangi da wanda yake da haƙi da wanda ba yi da shi da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba da wanda buƙatar shi ta gaskiya ce da wanda ma buƙatar shi ta ƙarya ce za su za su uzura wa mutum wanda kuma Allah ne kadai za a yi ta roƙon shi ba tare da ya gaji ba Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bani ya adamu hina yus'alu yaghdabu Allah ne kadai za ka yi ta roƙon shi ba zai gaji ba sannan tana iya sanya wa mutum kuma wato jarabawa ta riya mutum ya dinga yi dan a ce ya iya dan a ce yana da wadata yana da kyauta yana da taimakon addini sannan kuma daga cikin jarabawar dukiya har ila yau mutum yana kasa gane waye masoyin shi na gaskiya kowa yana son shi kowa yana son su yi hulɗa saboda dukiyar ya kasa gane wane ne ko wace ce wanda ke ƙaunar shi don Allah hakanan a wani lokaci kuma sai a zarabci mutum da ya kasa yin aikin alkhairin da ya kasa har shi ne sai daga baya in ya zo ya makara ya dinga cewa ina ma a ba shi dama ya aikata abin kirki wannan ma shi ma jarabawa ce ga mai wadata da dai sauran jarabobi iri da dama da suke faruwa sannan kuma ta bangaren su ƴaƴa su ma suna iya zama jarabawa ga mutum ta fuskoki da dama kamar da ibnu abbas yake cewa da aka tambaye shi game da waɗancan ayoyi inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum sai yake cewa su ƴaƴa yahmiluna ar-rajula ala qati'ati rahimi da ƴaƴa da mata suna iya sa mutum ya yanke zumunta ya zama bai damu da kowa ba a duniya sai ƴaƴan shi to wannan ma jarabawa ce a cikin ƴaƴa haka suna iya sa mutum sabon Allah sabo iri daban-daban mutum ya biye ma 'ya'yan shi don jin daɗin su ko don su sami wadata ko don su samu dinnan jin daɗin rayuwa zai aika wa kowace ma'asiya alal misali zai iya satan kuɗi don ya sai musu abinci zai iya yin wani ha'inci don ya samu yadda zai za su ji daɗi zai iya abubuwa da dama waɗanda ba su dace ba wanda da bai da 'ya'ya ba zai yi su shine ibn abbas yake cewa yahmiluna na yahmilunahu ala kasbil haram za su ja mutum zuwa ga nemo dukiya ta haram sannan wa ala ta'abi fi duniya za su ja sa mutum ya sha wahalar duniya duk wahalar da mazaje suke yi iyaye za ga da yayansu suke faɗi tashi a shiga nan a fita can ayi wannan sana'a ayi wancan akai a kawo duka menene yana nema ne dai ya samu cewa ƴaƴan shi su samu abinci su samu matsuguni su samu kaza su samu kaza duk wahalar da mutane suke yi za ga suna yi ne saboda saboda yayansu to sannan Allah yana iya jarabtan mutum kuma da wato uku jarabawa ce ita ma ƴaƴan su ki masa biyayya ƴaƴan su fandare yayi iyayin shi yana so su dawo hanya hanya su ƙi wannan ta zama ta kadara wancan ya zama mara mutunci wannan ya zama mara daraja su ƙi yin ibadar Allah ko su ƙi yin abin da ake so su koya na ilimi ko addini ko sana'a ko kyakkyawan tarbiyya da ladabi a yi a yi da su sai Allah ya maida abin wato jarabawa kamar yadda Allah ya jarabta hatta annabawa kamar annabi Nuhu Allah ya jarabce shi da ɗa wanda yake mara mara imani wanda ya shiga cikin kafirai har Allah yake ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih Allah ya jarabce shi da wannan da to wannan yana daga cikin jarabawa wato danka ya yin abin da kake so na kirki kayi kayi yaki ko yarka ta ki ta ki zaman aure ta ki zama mutum mai kirki ta zama mutum ya wanda take mara mara kirki wanda sai ka ji ma kana kana nadamar ina ma da ba kai ne mahaifinta ba wannan yana daga cikin jarabawa da Allah yake ma wato ainihin wato iyaye game da ƴaƴansu sannan Allah yana iya jarab fitar ma mutum bawa da ƴaƴan shi su kai shi zuwa ga kafirci ma gaba ki daya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da Allah yake bada labari a cikin alqur'ani da Allah yake cewa wala tuti kullu halafin mahinin hammazin masha'in binaminin manna'in lil khairi mu'tadin athimin Allah yace utullin ba'da zalika zamim Allah ya ce an kana za malin wa bani wannan da aka ce kar annabi ya mushi da sallallahu alaihi wasallama aka faɗi munanan siffofin shi mai zunde mai yawo da annamimanci mai hana alkhairi wanda yake kuma wato abin zargi kaza kaza kaza aka faɗi maganganu waɗanda suke suke bayyana cewa mutum ne mara alkhairi kafiri ne sai Allah subhanahu wataala ya ce ba tafsirin ita ayan muke ba sai Allah yake cewa an kana za malin wa bani duk yana wannan takaman ne an kana za malin wa bani wai dan yana da dukiya da 'ya'ya su suka rufe mashi ido ya kasa imani da wancan wanda shi kuma yake cewa la'uta yanna malan wa walada yana ganin a duniya dan yana da ƴaƴa da dukiya to ya fi ƙarfin yabi musulunci kuma ko an je lahira ma la'uta yanna malan wa walada wallahi sai an bashi dukiya nan da ƴaƴa a can ma haka yake tunani kaga wannan wannan shine jarabawa mafi muni da mutum ya samu kanshi game da ƴaƴan shi ko dukiyarsa ta kai shi zuwa ga kafirci wannan ta bangaren ƴaƴa kenan ta bangaren dukiya tana iya kai mutum zuwa ga kafirci mutum yana iya zuwa garin neman dukiya ya ce ya tsafi don tsare dukiyarsa ko ya je ya shiga bokaye ko ya je gun yan tsubbu ko ya aikata wani abu wanda zai fitar da shi daga cikin da'ira ta takawa ko da'ira ta addinin musulunci don kawai kokarin sai ya tara dukiya Allah ubangiji ya raba mu da jarabawoyi Allah kuma waɗanda kai mana ya Allah ka samu ci su Allah kai mana jarabawa mai kyau Allah ka samu gama lafiya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu Assalamu alaikum warahmatullah.
Allah ya saka da alkhairi dakta, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana.
لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya na ga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yaya na, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBC Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma ya dukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Alhamdulillah. Duba da yanayin lokaci, dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa. Muna addu'a a kodayaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. A madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka, wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya. tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin, tare da shugabanmu baki ɗaya Ahmad Garzali Yakubu, ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam.
قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أثنى سناء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أثنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان